بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta babban malami alhafiz abdulghani ibn abdulwahid al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alaihi za mu tashi babun aljanaba wanda wannan shine darasinmu na sha hudu kuma babi na biyar na'am
بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله قال المصنف رحمه الله باب الجنابة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فغس- فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا يجوز na'am Ah, wannan babi yana magana akan aljanaba aljanaba shine abin da yake samun baligi namiji ne ko mace Ah, ta hanyar fitar mani fita irin ta tadaffufi a halin sha'awa an gane ko? sawa'un a cikin jima'i ne ko a wane shi a mafarki ne ko a farke na farko ke na abin da ke wajabtar da wanka na janaba na abu na biyu shine al'ilaj iltika'u a ya'ani azzakaran idan aka samu idan masa zakaru zakara al'auran namiji ta shiga cikin al'auran mace wannan yana wajabtar da wanka sawa'un anzala am lam yunzila ko da sun yi mazi ko a wato ainihin eh, sun fitar da mani ko ba su fitar da mani ba da kamar yadda za mu zo mu ji hadisin abu huraira ina fata an gane To yanzu mas'ala ta wankan janaba wanda yake namiji mai janab- mai janaba akan ce mishi aljunub aljunubu hakan nan mace aljunubatu an gane ko Ah, wanda an wasu na cewa an samo kalmar wato aljanaba ne daga ah, aljam abin da yake nesa haka don mai janaba bai cika shiga cikin mutane ba da haka sai aka ambace shi da junub wanda yake nesa baya shiga cikin jama'a yadda za mu zo mu ji a wani hali ne mai janaba zai iya ya ci abinci ko ya bacci ko da a ce bai yi wanka ba za mu zo mu ji hadisin ibn umar daga sayyidina umar radiyallahu anhu ma ardahum almuhim yanzu mas'alar wankan hukuncin wankan janaba ko kuma dai za mu ji a nan a halin wanda yake da janaba da abin da ya halatta gare shi da abin da bai halatta ba da kuma yanda ake wankan janaban duka a cikin wannan babi insha Allah hadisi na farko a cikin babin kuma hadisi na talatin da ɗaya a cikin littafi hadisin abu huraira ne radiyallahu anhu wa arba cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama laqiyahu fi ba'd turuq al-madina lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya haɗu da shi a sashen hanyoyin Madina saman wata hanya daga cikin hanyoyin Madina kenan wa huwa junubun shi a lokacin abu huraira yana da janaba a jikin shi janaba wannan ta mafarki da kasancewar a lokacin bai yi aure ba yana cikin ashabu as-suffa ko wanda suke raye a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma daga baya abu huraira radiyallahu anhu arda yayi wato ainihin aure har ake ba da labarin yadda suke kassama dare da shi da matar shi da diyar shi ko wannan ya tashi ya yi sallah farkon dare sai ya farkar da ya tada in shi ya tashi sai ya tada matar shi dai sallah can tsakiyar dare sai ta tada diyar su su kwanta in diyar ta yi da sallah ta tada su su yi shafa'i da witiri ko su yi witiri sai a yi sallar ya tafi masallaci su su yi sallah gida na'am to lallai abu huraira ya haɗu da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa huwa junubun alhalan abu huraira yana da janaba lokacin a jikin shi qala yace fan khanastu minhu sai na silale daga idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ganna amma sai na sadab sadab daga nan aka sa ma shaidan suna al-khannas min sharri menene alwaswas al-khannas wanda yake mai sanya waswasi mai boyewa to az-zahabu khufiya shine al-inkhinas to fan khanastu minhu sai na silale akwai ruwaya salaltu na su na wato ainihin silale bai ganni ba na gudu fa zahabtu faghtasaltu sai na je na yi wanka amma asalin riwaya ta bukhari fa zahaba faghtasala sai ya canza wato siyakin iltifat kenan ko allafubi ana cikin ba da labari kan mutakallim sai aka mai da shi ghaib kaga san cewa laqiyau fi ba'd turuq al-madina wa huwa junubun fan khanastu minhu kaga mutakallim ne sai ce fa dhahaba faghtasala sai Abu Huraira ya je yayi wanka wannan yana daga cikin asalib al-badi'a na larabci yace thumma ji'tu sannan nazo ma'ana na dawo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam kan wata riwaya ta nuna daman a majalisi ne Annabi sai da ya riko hannun shi yazo suka zauna sannan sai ya silale faƙala sai annabi ya ce aina kunta ya aba huraira ina ka shige ya kai abu huraira idan da ya ganshi sai bai ganshi ƙala sai ce kuntu junuban na kasance ina da janaba ne fakarihtu an ujalisa ka wa ana ala ghairi tahara sai na ji kyamar in zauna da kai mujalasa mufa'ala ne ko da za ku musharakar aiki da wani sai na ji tsoron in yi tarayyar zama da kai wa ana ala ghairi tahara alhalin ba ni da tsarki فقال في النبي صلى الله عليه وسلم يتي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس sarki ya tabbata ga Allah lallai mumini ai baya zama najasa akwai riwaya innal muslima yadda ta zo 279 cikin bukhari wadda muka ambata to ta zo innal muslima la yanjusu ta zo innal mu'mina din wato ainihin a hadisi na 285 muslim ya fitar da hadisin 371 daga abu huraira annahu laqiyahu annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi tariqin min turuq al-madina cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya hadu da shi a kan wata hanya daga cikin hanyoyin madina wa huwa junubun ce fan salla sai abu hurairah silali ko qad ya'lamu allahu alladhina yatasallaluna minkum liwada to fansalla sai abu huraira ya silale hausa ta sato kalma ko sai ya silale fa zahaba faghtasala sai ya je yayi wanka ya je yayi wanka fatafaqqadahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya neme shi bai gan shi ba falamma jaa yayin da abu huraira ya dawo qala sai annabi ya ce aina kunta ya abu huraira ina ka shige qala sai ya ce ya rasulullah لقيتني وأنا جنب فكرهت أن أجالسك حتى أغتسله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس سنة مسلم ياك أعرف تدى وتؤينهم ونن حديثي حديثنا دليل سبعين دبيو da al-Imam an-Nasa'i 267 da Ibn Majah 535 حديث حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه وهو جنوب كنا يتقضير ننتافر دا حذيفة جو النبي صلى الله عليه وسلم يا هدو دا حذيفة الهلن ينا دا جنبا أجيكنشي فحاد عنه سي حذيفة يا كوتش يا canza hanya ya dan karkace daga hanyar da annabi yake faktasal ya je yawan kafin maja'a faƙala kuntu junuban na kasance mai janaba ƙala sai annabi sallallahu ya ce innal muslima la yanjisu ai musulmi wato na baya zama najasa to kamar yadda muka sani wankan janaba wato wajibi ne wanda dukkan musulmai sun yi ijma'i akan haka kamar yadda al-Imam Sa'idi rahimahullahu ta'ala ya ambata yake cewa har sai da ta kai wasu daga cikin malaman tafsiri suna cewa faɗin Allah ta'ala inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا سكتي ونن أمانة وانكن جنبا أكينفي أمانة ne بين العبد وبين ربه sai amma dai ingantacciyar magana al'amana a ammu min zalika duk da kasancewar gusul janaba din dakhilun fiha sai ce bal shi abin da yake gani ma in ji as-sa'adi rahimahullah abin da yake gani ya ce waɗanda suka ce wankan janaba ne ma sun ambace shi ne ala sabilil misal ba wai ala sabili ainihin wato alhasr ba ba wai sun killace amanar cikin alhusul min aljanaba ba kawai sun buga misali ne na'am wannan kenan al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi 285 أبو هريرة لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد فانسللت أنجكو فأتيت الرحلة نتفي مسوكينا يمن جم سوكنسو أجيفا مسلاتيني با تكن قرير إند أكي سووبا أما دي في تكن حرابا مسلاتيني تلاك نتفي مسوكي فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد tarar da shi yana zaune faƙala aina kunta ya abahir ina ka kasance ya kai abuhir yanzu an kabbara huraira ɗin ko faƙultu lahu sai na ba shi labari faƙala sai ya ce subhanallah ya abahir innal mu'mina la yanjisu mumini baya zama najasa al-imam al-bukhari ya kulla babi a cikin wato ainihin kitabu ainihin at-tahara babi na 24 ce babul junubi ya khuruju wa yamshi fi suqi wa ghairihi babi mai magana akan mai janaba zai iya fita ya tafi cikin kasuwa ya wasu sabgogi makamantan haka ya ce wa qala ata ata ibn abi rabah ya ce yahtajimu al-junubu wa yaqlimu azfarahu yuqallimu azfarahu mai janaba yana iya yin kaho yana so za a mai kaho a yi mishi kaho da janaba jikin shi babu laifi sannan zai iya ya yanke farcen shi ba laifi ba ne ma'ana kafin ya yi wanka fa zai iya ya yanke farcen shi wa ya haliku ra'sahu zai iya ya yi aske kan shi wa illam ya tawabba ba ma wanka ba ko da a ce bai yi alwala ba da za mu ji idan mutum na da janaba yana so ya yi bacci ko yana so ya ci abinci annabi ya yi umarni da ya yi ne da ya alwala to wannan umarnin umarni ne na mustahabbanci a zance mafi inganci daka wannan kenan Atta ibn Abi Rabah daga cikin tabi'ai ya ambaci haka kuma masu musannafat shi Abdurrazzaq sun wasala wannan wato ainihin ta'alitin na Imam al-Bukhari kuma kaga ya kawo shi da sighatul jazm Abdurrazzaq ya wasala shi haka nan Ibn Jurayj ta hanyar Ibn Jurayj daga shi Atta din Al-Imam an-Nasa'i ya fitar hadisin shi wancan na Hudhaifa 267 حذيفة يكيتشي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقي الرجل من أصحابه ما سحه ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إن يهبدو دوانو متن دقا تكين صحبانشي يا كان تبا جكينشي كما يمشى الدعاء تبا جكينشي نسن يامي البركة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أنا تبركي دا قومي ناشي مغانشي دا حتى توفنشي da hatta bawalin shi barira ta sha bawalin annabi sallama annabi ya ce abshiri la tamassakin naru abada haka na abdullahi bin zubair ya sha jinin da aka yi ma annabi kaho shi ma annabi ya ce la tamassakan naru abada komi na annabi albarka ne sallallahu alaihi wasallam da izinin Allah subhanahu wa ta'ala da haka yakan taba kamar ya shafa kan shi ya shine su shehunnai na bid'a da sufaye suke wato ainihin kamanta kansu da annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ya je ya fidda hula ko rawani su shafa mai kai ko su yi tofi mutum ya ɗauka ya sha ya sha kwalara a banza ta galibin su ba su da lafiya tsabacci da rashin motsa jiki sun dunkule guri guda duk cututtuka sun dankare su kuma su zo su yi kaki kasha haka ai ka bane to don haka wannan wato shirme ne domin in akwai wani mai daraja bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu kamar as-siddiq al-akbar a taɓa ruwaitowa wani ya sha kakin shi ba ko ya nemi tabarruki da ya shafa kanshi ko ya kaza tabarrukin ka bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam ka nemi tabarruki ta hanyar yi mai biyayya da yin aiki da shari'a shi to da haka yana shafa kan mutum ya mai addu'a kala sai ya ce fara'aituhu yawman bukratan sai wata ran naga annabi da sassafe fahittu anhu sai na za'ami na goce daga gare shi ثم أتيته حين ارتفع النهار فنجينا ساميش لوكة درانا تاي فقال سيتي إني رأي ارتفع النهار كما لوكة حنزية أنت في كلا شاء لا شاء لا دربي سيتي إني رأيتك أنا فجنك فحدت عني كلبي wato annabi sallama ya gan shi da ya ga ya goce sai ya kyale shi wannan ke nuna ashe ba a san takurawa ya ce kai ina za ka zo nan baka san uzurin da ke gare shi ba shi Hudhaifa bai yi tsammanin ma annabi ya gan shi ba ina fata an gane da haka da ya lallaba ya abun ga sai annabi ya ce mishi inni ra'aituka fa hitta anni Hudhaifa na fa gan ka dazu naga ka buge kwana me ya faru dan ya ji me so da shi annabi sallallahu alaihi wasallama aula bil mu'minina min anfusihim fa qultu inni kuntu junuban kina kasance ina da janaba ne fa khashitu an tamassani sai na ji tsoron karka taba ni tunda ya san tunda yayi rigakafi masu hahu wa da'a lahu ko tunda ji tsoron kakka taba jikina alhalin ina da janaba yana kyamar kar annabi ya taba shi yana cikin halin janaba ya dauka janaba in ta samu mutum dukkan jikin shi ya zama najasa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal muslima la yanjisu الشيخ الألباني ya inganta wannan riwaya ta ainihin nasa'i a riwayar muslim akwai 'yan maganganu kanta cikin isnadinta amma imamun nawawi ya ce baya cutarwa hadisin dai sabiti ne a riwayar abu huraira da riwayar hudaifa riwayar abu huraira ce take da dan cece kuce cikin isnadinta ta cikin muslim ba ta bukhari ba to ta bukhari ta yanta ta sannan riwayar hudaifa ta cikin muslim ta yanta muslim shi kanshi da haka babu wani matsala a ciki ina fata an gane wannan hadisin akwai fiqu da yawa da malamai suka fitar daga ciki shine wanda ya kasance junub da aka umarce shi ya yi alwala kafin ya ci abinci ko ya wani tasarrufi umarni ne na mustahabbanci tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi mafudaifa da abu huraira inkarin fitowarsu ba bayan kasancewarsu suna da janaba suka fito kaga har ma abu huraira annabi da ya ruko hannun shi suka zauna sannan sai ya wato ainihin tashi ya tafi annabi bai musu inkarin haka ba inkarin da ya musu dai tsammanin da suka yi idan mutum na da janaba a jikin shi shikenan ba za a kusance shi ba ba za a taba jikin shi ba ba zai zauna da mutane ba wanda wannan fahimta ce wadda yahudawa suke a kanta sun kasance idan mace na haiza ba su zama da ita ba sa cin abinci da ita sukan ware ta hakan nan a jahiliya sukan mata wani dan kai ka ce a kurki kawai bi kulli saraha a tura ta ciki ta zauna ba wanka ba alwala ba kaza ba ana tura mata abinci ba a zama da ita sai san da ta cika shekara ɗaya cib in ta fito sai a tura mata wata dabba ta goge jikinta da dabba to wannan ƙazantar da daudar da ke jikinta idan ta goge jikin nata da dabba zai wuya dabbar ta rayu wannan kaga a jahiliya ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam duk da shi wancan afuwan ga wadda ta kasance mai takaba ne a jahiliya amma su yahudawa in mace na haiba sukan ware ta gefe ta zama mambuza ba su wato ainihin zama da ita ko su fira da ita sai annabi ya ce isna'u kulla shay'in illa nikah ya ce komai za ka yi in matarka na al'ada kawai saduwa da ita ne ba za ka yi ba wanda kuma wato ainihin jinin al'ada ya fi gilza ya fi kauri ya fi kaushi ma'ana hukuncin shi akan janaba da janaba ita mani din shi asalin mani din zance mafi inganci ba najasa ba ne fitar shi ne ke sa a yi wanka an gane ko fitar shi ke sa a yi wanka amma shi ba najasa ba ne shi kuma jinin al'ada najasa ne kaulan wahida dan har Allah ta'ala ya ce qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid so dan haka kenan wannan hadisi yana nuna mana dan mutum na da janaba a jikin shi wato ainihin ba za a kyamace shi ba na a yi fira ko a zauna da shi ko a taba jikin shi ko ya taba wani abu kuma ko ruwa ya taba ruwan bai bashi ba kamar da zamu ji a hadisin gaba ina fata an fahimci wannan to sai kuma wasu malamai suka dauki mafuhumin hadisin cewa tunda annabi ya ce innal mu'mina la yanjusu kenan shi kafiri najasa ne najasa hissiya haka sai ibn hazmin suka tafi akai Daka idan wani arne kuka gaisa da shi kayo alwala za ka masallaci je ka sake alwala sannan ko kuma alal akalli ka wanke gurin. Duk da kasancewar a gurin abin da ake nufi ya innamal mushriku na najisun abin da ake nufi najasa ce ma'anawiyya. Suna da najasa ta mu'takad ɗinsu. Mu'takad ɗinsu ba nazif bane ba tahir bane ba tayyib bane khabith ne. Ma ba ana nufin gangar jikinsu ba. domin Allah ta'ala ya halatta musulmi ya auri kitabiyya kirista ko ba yahudiya wadda ita ma mushrika ce ta wani bangaren wanda ya ce Allah yana da ɗaba mushriki ne ba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min duni kawai akan ce mushriki ahlul kitabi dan bambantawa litta'rif amma dai a- a- asalin aqidar su dukkan su mushrikai ne to kuma a can da aka halatta mutum ya auri wadda take mu- a- a- kitabiyya ce ba yahudiya ko kirista kaga ya nuna ba wai najasa ce wadda take ta zahiri ba najasa ce ta ma'ana ina fata an fahimci wannan Allah ta'ala ya sa mu dace akwai sauran mabahis da yawa na cikin hadisin sun zo mana cikin hadisan gaba insha Allah na'am قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه, عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا
na'am to bismillah mala yace wa an Aisha radiyallahu anha daga ummuna Aisha الصديقة بنت الصديق أم عبد الله المبرأة من فوق سبع سماوات رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغدها وقلها أمنا عائشة رضي الله عنها تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا زي وانكن جنبة غسل يديه يكن وانكي هنا ينشي إنك أنت غسل اليدين أن يشروا أنا نفهم إلى إلى الكوعين amma in za a ce zuwa in ana nufin zuwa wato gwiwar hannu to itturra dole sai an karasa a ce ilal mirfaqain shi yasa a wankewar alwala sai faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq a taimamar sai yace famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum min kaga anan ya nuna ba za a tafi da shafar zuwa gwiwar hannu ba da an ce alyadu a larabci to ana nufin alkaffu ana nufin tafin hannu kawai zahiruhu wa batinu na'am to da ka sai ya wanke sai ya wanke hannayen shi wa tawadda'a wudu'ahu lis-sala kuma yayi alwala irin alwalar shi ta sallah kaga cewa irin alwalar shi ta sallah mun san yanda annabi yake alwala ta sallah sallallahu alaihi wasallam mun ji hadisin Abdullah ibn Zaid ko mun ji hadisin Uthman ibn Affan radiyallahu anhuma in ji yadda annabi yake alwala to wudu a hulis sala irin alwalar shi ta sallah bata bata bukatu zuwa ga tayi tafsilin alwalar ba da yake al'amari ne ma'lumun min addini bi darura duk musulmi dole ya san yadda annabi yake alwala sallallahu alaihi wasallam wani ya ga wani yana alwala ba daidai ba yana ta wato ainihin buge bagiro cikin alwalar shi sai ce mai ba haka ake sai ce haka na ga mama na nayi ce miskini wai haka ya ga maman shi tana sallah miskini bi ma'anar kalima na ruwan Allah ta'ala da mamanka yayin da take ita da kanta koya mata za ka yi ko da yake shi bai ma iya ba tuku shi maman shi ya ɗauka ita ce umda ita ce madogara kaga wannan tunani ne wanda yake khaɗe Allah ya kyauta to irin alwalar shi ta sallah kaga cewa irin alwalar shi ta sallah kenan har kafa sai an wanke wasanne za ka iya yin ɗaiɗaya za ka iya yin bibiyu za ka iya yin uku uku saɓani yadda yake galibi a fi kowin malikiya a zo gurin alwala za ka ji an ce alwala ta wanka sai ji sun ce za a yi so ɗaɗɗaya aka zo cikin iziya risala ina tsammani an fahimci wannan ko thumma ightasala sannan wato ainihin ah, sai yayi wanka thumma yukhallilu bi yadayhi sha'ra sannan sai ya tsatsefe wato gashin kanshi da hannayen shi bi- bi- sha'arahu nan wasu sun ce dukkan gashin jiki kamar da al'aini ya kawo cikin umdatul qari wasu ka ce a gashin kai ake nufi saboda hadisin maimuna ya ya kayyade an fahimci wannan ko to cewar shi can wa tawadda'a wudu'ahu lis-salati thumma ightasala kaga a wannan hadisin kenan yana nuna sai ya wanke jikin shi sannan ya wanke ainihin wato kanshi ثم يخلل يدي بيديه شعره حتى إذا ظن قد أروى بشرته السيدة تبتر الظن أنا معنشي اليقين غالب كذا الظن القرآن كما أن تبيو باين وتعينهم الظن دم cikin littattafan da aka yi kan abin da ya shafi usulul tafsir abinta ina ne na karanta wannan qadiyya in ka ga zanna a cikin alkur'ani mai girma sai ka ga anna a gabanta suka ce to ma'anarta yaqini ne alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbih wa zannu annahum muwaqi'uha kaga sun tabbata to hatta idza zanna annahu qad arwa basharata har sai lokacin da ya tabbatar da cewa ya kosar da fatar jikin shi ma'ana ruwa arrayu shine koshi na shan ruwa ko sabana a Hausa koshin abinci da koshin ruwa duk koshi ne amma can a shib'u daban arrayu daban akan ce rai ko ri shab'u shib'u duka ana cewa idan haka har sai ya tabbatar da cewa ya kosar da fatar shi kaga nan isti'ara ne yani sai ya tabbatar da ruwa ya isa zuwa fatar shi fatan jikin shi fatar kan kenan da gashin shi mai yawa ne sallallahu alaihi wasallam afada alaihi alma'a thalatha marratin sai ya kwara ruwa akan gashin nashi akan wato kan nashi kenan haso uku kaga hadisin maimuna ya nuna hafna ne zai ɗibo da hannun shi sai ya watsa akai thumma ghasala sa'ira jasadihi sannan sai ya wanke a sauran jikin shi sannan sai ya wanke sauran jikin shi a wannan kenan wannan hadisi al-imam muslim duk da wannan karashin yana cikin hadisin a cikin bukhari wa qalat kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid na kasance ina yin wanka da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga makayi guda daya naghtarifu minhu jami'a muna kamfata daga gare shi ga baki dayan mu shi annabi yana diba ni ma ina diba sallallahu alaihi wasallam wato kamar yadda alhafiz ibn hajar yake cewa wa huwa ma'tufun ala al-awwal wannan riwaya ta ana an daura ta akan ta farko duk da cikin nusakh na bukhari za ga cewa shi ma sun mai tarqimi na daban wa qalat din zaka sai wasu suka dauka cewa mu'allaqi zaka sai ibn hajarin yace a a ma'tufun ne ala al-awwal fa huwa muttasilun bil isnad al-madhkur muttasil ne da isnadi wato ainihin isnadi wanda aka ambata da isnadin bambanta ba daga abdan imam al-bukhari ya fitar da shi waye abdan Abdullah bin Uthman Abdullah bin Uthman ibn Abi al-Ward daga Abdullah ibn al-Mubarak shine yace Abdullah da kaga Abdullah cikin malaman malaman Bukhari cikin sahih ba cikin sauran littattafan shi ba to ibn al-Mubarak ne galiban a gane ko duk da wani lokaci yakan kasance abdullah ibn salih katibul layth amma ba cikin bukhari ba ba cikin sahih ba to abdullah ibn al-mubarak kenan daga abdullah ibn al-mubarak daga hisham ibn urwa daga baban shi urwa ibn zubair daga ummuna aisha radiyallahu anha haka al-imam al-bukhari ya fitar da hadisi to wannan isnadin na zancen wanka kaifiyar wanka shine dai a wannan hadisin na gaba cewa ka kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid ina fata an fahimta naghtalifu minhu jami'a zancen al-imam ibn hajar a cikin juz'i na daya fatul bari safa ta 602 al-imam muslim ya fitar da hadisin ya kawo wancan gabar daban gaba ta kaifiyar wanka kuma ya ƙara ruwaito gaba ta wato ainihin labarin cewa suna wanka tare da ruwayoyi mabambanta da lafuza mabambanta sannan kuma ya kawo a cikin isnadi ɗaya shi ma ya haɗa su ya fitar da shi ɗari uku da sha shida ta hanyar Yahya ibn Yahya Tamimi daga ainihin Abu Muawiya ya sunan shi Muhammad ibn Kharim al-Sadusi ko Muhammad ibn Kharim al-Darir daga Hisham ibn Urwa daga baban shi daga Aisha ce kana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة قنا أكو وسك أركاري ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ كباب ظن أنا أحفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه an fahimci wannan to kalmar summa ghasala rijlaihi a inda tahqiq babu ita a riwayar na na Aisha amma a riwaya ta Maimuna ya zo thumma tanaha fa ghasala rijlaihi amma a riwayar na na Aisha radiyallahu anha babu ita abin da yasa nace babu ita saboda abu wato ainihin Muhammad bin Kharim Abu Muawiya ko yana da kurakurai duk da kasancewar a riwayar shi daga al'amash mutane da yawa kamar su alwaki sun rinjayar da shi kamar su shu'ba ma da kanshi sun rinjayar da shi akan sauran ɗaliban a'amash duk da kasancewar a sauri yana sama da shi a zance mafi inganci a riwaya daga a'amash amma yukhti'u fi riwayatihi an ghairihi a riwaya shi daga wani shi kaga anan daga hisham ne ya ruwaito to yana da kurakurai wanda ya kasance shi da kanshi yana i'tirafi yana cewa ya haddato hadisai kusan dubu biyu da wani abu daga amash amma ya manta wanda ya ce ya manta yana ga sun kai ɗari takwas kaga yana da kurakurai don haka wasu malaman suke ganin in ya ruwaito hadisi wani ya saba mishi wancan ɗin inda ya kasance fika ne amintacce nashi za a ɗauka to a dukkan riwayoyin hadisin babu riwaya da ta zo da ƙarin sun maghasala rijilaihi face sai riwaya ta ta ainihin abu muawiya an fahimci wannan ko kuma mun ji cewa yana kuskure sannan kuma mutane da yawa sun saba mishi kamar yadda muslim ai kun san dama al'adar shi ce ya kawo asanid da yawa kan hadisi daya bayan ya kawo wannan hadisin sai ya ce wa haddathana qutaybah ibn sa'id wa zuhair ibn harb قال حدثنا جرير جرير بن عبد الحميد صيحاء معنا حول السند قال وحدثنا علي بن حجر قال حدثنا علي بن مسهر وحول السند قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام في هذا الإسناد وليس في حديثهم غسل الرجلين ذكر أن الرجال باب غسل الرجلين أتشكي كونغا أكوي wato jarir ibn abdulhamid wanda yana cikin waɗanda suke a sikatul fudala akwai ali ibn musahir akwai ibn numair dukkansu manyan malamai ne ma'ana wanda suke cikin tabaka ta abu muawiya din kenan duka sun ruwaito daga hisham ibn urwa ba su ambaci ghaslul rijlain ba qala wa haddathana abu bakr ibn abi shayba قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وكيع بن الجراح قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ فغسل كفيه ثلاثا ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية نجي مسلم ولم يذكر غسل الرجلين kaga abin da zai kara tabbatar maka da rasulun rijalainin can kuskure ne abu mu'awiya ya so daga wake ya ruwaito su yaƙi ɗaya irin na abu mu'awiya ɗin amma kuma bai kawo rasulun rijalaini ba ga waɗancan mazajen kala su ibnu numairin da sauransu wanda su ma sun kawo hadisin duk da akwai ɗan bambanci cikin isnadin amma dai babu rasulun rijalaini sannan bugu da ƙari ga riwayar abdullahi mubarak da muka baro ta bukhari wanda ibnu mubarak babu wanda ya mai ko ƙwarzani daga cikin malaman jarhi da ta'adili bal waɗanda suke sun fi kowa ma kamar yadda a zahabin lokaci in annasa'i ya ɗan karcani wani sai ya ce dama haka yake yana da ta'annuti a kan rijal to duk ta'annutin shi muna togana da harshen zahabi ne ni ba ruwa duk ta'annutin nisa'i a kan rijal wanda suke fiqat ne amma ya ce da'ifai misali to da ya zo kan abdullahi bin mubarak ya yabe shi yaban da zai wuya ka gaya ma wani shi wanda kusan shine ya fara cewa duk wasu khisal na alkhairi sun tattaro akan ibn al-mubarak su kaga ko riwaya shi dole ta zama muqaddama akan riwaya ta abu muawiya hakan nan ga waki' ibn al-jarrah ga waɗancan da muka ambata ina fata an fahimci bayani to amma ghasur rijal da akwai shi amma ba a riwayar nan Aisha ba Muslim ya ƙara fitar da wannan hadisi hadisi na 319 ta hanyar al-Imam zuhuri daga wato ainihin Urwa daga Aisha kaga anan ne kai babu Hisham amma dai hadisin na zagayawa kan Urwa قالت تتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح وهو الفرق بنجي هكا كو دارو da ake wanka da shi ko a cikin shi wa kuntu aghtasilu ana wa huwa fil ina'il wahidi kaga wannan ya kawo waccan riwaya kenan ita kadai wancan hadisan da muka ji wancan na kaifiyatul ghusli ne an gane ko to wacce riwaya ta biyu da muka ce tana hada da isnadin farko na cikin bukhari ta ce muslim shi ma sai ya fitar da ita ta hanya mai zaman kanta sai ce wa fi hadisi sufyan ibn uyayna kenan min ina'in wahidi dan sufyan ya ruwaito daga zuhuri daga urwa sai ce qala qutaybatu qala sufyan wal faraqu thalathatu asi'in faraq shine sa'i abinda yake daukan sa'i guda uku akwai wata riwaya kuma da ta zo daga nana Aisha da ta fassara shi da mudu uku mudu uku dama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi alwala da mudu guda yakan yi wanka da ainihin sa'i ɗaya zuwa mudu biyar mudu biyar kenan sa'i ɗaya da mudu guda an gane wannan ko sai ainihin wato muslim ya ƙara fitar da hadisi 321 ta hanyar makhrama ibn bukair daga baban shi bukair ibn abdullah ibn al-ashaj kenan daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf kenan yana cikin fuqaha us-sab'a قال يتي قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به يعني أبن دي تباشنا جنابا بيمينه زي يصب يمين وغسل عنه بشماله سي وانكي شدهن شنهب حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه kaga a wannan riwaya kuma babu zancen a fara sa hannu a cuɗa kai wanda hadisin muawiya hadisin maimuna radiyallahu anha shi ya fi tabbatar da haka to sai ya watsa ruwa ya kwara ruwa akan shi sabba ala ra'sihi qalat aisha kuntu aghtasilu kun wanda muke ishara wanda ya hada da kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa nahnu junubani وفي رواية له نمسلم عن معاذة شكما باتهن يرعروا بما kaga wancan duka hadisai asani da yawa suka yi ta yawo akan hisha sai muka ji hadisin zuhuri zuwa ga urwa babu hisha to yanzu urwa ma da kanshi ba kowa ya samu mutaba'a kenan da fata an fahimta da abin da zai kara maka yaqini to ta hanyar mu'adha mu'adha bintu abdurrahman ko al-ansariya al-faqiha radiyallahu anha da sun ce tabi'a ce sun ce sahabiya ce akwai sabani ta ruwaito daga nana Aisha radiyallahu anha ai muna tuna da hadisin haruriya ko ita ce ai ta cikin isnad ta ce kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ina'in baini wa bainahu wahidin min ina'in wahidin baini wa bainahu naghtasilu baini wa bainahu min ina'in wahidin an fahimta ko kun suna shagwana ce a larabci fayubadiru ni sai yake wato ainihin riga ni ɗiban ruwa in ya ɗiba ya zuba na ɗiba sai ya maza ya fara ɗibowa duk hadda soyayya cikin wankan sallallahu alaihi wasallam hatta a kula da'ali da'ali har sai na ce ban mana ni ma in ɗiba ban in ɗiba an gane ko qalat wa huma junubani in ji mu'adha ta ce alhalin suna da janaba so biyu kaga wani yana nuna kenan hannun mai janaba baya ɓata ruwa sabanin abin da galibin mazhaba ta hanabila suka tafi a kai mai janaba don ya sa hannu cikin ruwa baya ɓata shi ko da a ce kafin ya yi alwala ne sai dai in ya tabbatar da cewa akwai wato ainihin najasa a jikin hannun nashi amma ba janabar ba gashi nan bukhari ya kulla babi a cikin sahihul bukhari a ya kulla babi babi na tara ya ce hal yudkhilul junubu yadahu fil ina'i ya kulla shi da siga ta tambaya kenan akwai sabani cikin mas'ala qabla an yagh- an yagh- an yaghsilaha wa in lam yakun ala yadihi qadharun ghayru al janaba ko da a ce babu wata najasa a hannun shi wadda ba najasa ba ko babu wawun in lam yakun wa idza lam yakun shin me janaba zai iya sa hannun shi cikin wato masakin da zai yi wanka da shi kafin ya, ya wanke hannayen nashi a waje in ya kasance a hannun shi babu wata kazanta da za ta iya bata ruwa kaga alkazar nan gurin ba dole ya zama najasa ba ko da a ce janaban na hannun shi a, ba- ko da janabar ce bata taba hannun shi ba ko wata najasa daban bata taba hannun shi ba ya'ani hannun shi dai lafiya lau zai iya sanya hannun shi cikin masakin alwala to a wato ainihin eh, sani' na bukhari ya nuna zaɓin shi kenan babu laifi zai iya haka duk da alhafiz shi kuma bai tafi kan wannan ra'ayi ba sai yake cewa wa adkhala ibn umar wal bara ibn azib yadahu fi at-tahur billah dan umar da bara ibn azib sun shigar da hannayensu cikin ruwan da za su yi alwala ko wanka da shi walam yaghsilaha Ah, alhalin kowanne daga cikin su bai wanke hannayen ba bai wanke hannun shi ba kafin ya shigar da shi thumma tawadda'a wa lam eh, thumma tawadda sai ce wa lam yara ibn umar wa ibn abbas ba'san bima yatanaddahu ko yantadihu min ghusl al-janaba Abdullahi dan Umar da Abdullahi bin Abbas daga cikin abadila ba su ganin laifin ruwan da yake fallatsa daga jikin mai wanka wanda yake wankan janaba ruwan da yake fallatsa daga jikin shi dan ya taba ka ba laifi bane ba don ya taɓa tufafin ka ba laifi ba ne ba na jasa ba ne za ka yi sallah da shi an gane wannan ai duk da wannan a asar ɗin dukkan su ibn eh, sa'id ibn mansur da ibn abi shayba da abdurrazzaq sun fitar da su mausula sannan sai ya kawo hadisi na nana aisha 261 take cewa kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin nakhtalifu takhtalifu aydina fihi alhafiz sai yace wa fi hadha alhadisi a wannan hadisi zamu fahimci cewa jawazu ightiraf aljunub min alma'i alqalil ya halatta mutumin da ke da janaba ya sa hannun shi ya ɗibi ruwan da yake koda ba mai yawa ba dan in mai- in mai yawa ne idza kana alma'u qullatan la yahmilu alkhabatha to wannan koda ba shi da yawa iya sa'i guda tunda mun ji yazo thalathatu asi'in yazo kuma thalathatu wato ainihin mudad yazo mudu uku ne ثلاثة أمداد وأن ذلك لا يمنع من التطهر بذلك الماء sai wannan baya hana a yi alu a yi tsarki da wannan ruwa wala bima yafdulu minhu ko sauran ruwan da ya rage cikin wannan bokitin ko tukkun da aka yi wankan da shi dan mai janaba ya sa hannu ba zai hana a yi amfani da shi ba wa yadullu ala anna an-nahya an iqtimasi al-junubi fil ma'i ad-da'imi innama huwa إنما هو للتنزيه كراهية كراهية أن يستقذر وأن يستقذر to daga nan za mu fahimci hadisan da muka karanta a baya cewa an hana mutumin da ke da janaba ya shiga cikin ruwan da yake a daskare yake guri guda ma'ana ba mai gudu ba sai ce a nan za mu fahimci cewa wannan hani hani ne na karaha ta tanzihi ba wai karaha ta tahrimi ba ba haramta mishi aka yi ba sai dai ba a so gare shi ya yi hakan ba da zai siya- samu wani masakin masakin daban ya ɗibo ya je gefe ya wanka da ya fi alkhairi saboda tsoron kada a kyamaci ruwan ba wai saboda a ɗauke shi a matsayin najasa ba la kaunahu yasiru najasatan bin ghimasil junubi fihi juz'i na ɗaya sufa ta ɗari biyar da tamanin da tara ina fata an fahimci wannan so da haka a kaɗan kenan daga cikin fa'idoji da waɗannan hadisai suke kumshe da shi hadisin maimuna za mu haƙura sai a karatu na gaba insha Allah ta'ala domin a mustalah ya samu shiga Allah ya samu dace na'am
ثم اغتسل ثم يكلم بيديه Mm.
ما ثم غسل سائر يديه bayan ya ƙare wankan
eh a zahirin a zahirin lafazin kenan amma sauran alfaz da muka karanta na manta ma ɗazu na so da in dawo kan maganan a zahirin lafazin riwaya ta farko ta kawo summa ightasala summa eh, menene kh- khallala bi yadayhi sha'ra kaga yana nuna sai bayan ya wanke jiki sannan ya wanke kanshi amma kuma gashi daga karshe ya ta ce mai summa ghasala sa'ira jasadi wanda ke nuna summa ightasala din can ko dai ya zamanto a kuskure ne na rawi ko kuma ya kasance ba wanka ake nufi na wanke sauran jiki ba ma'ana dai ya wanke dukka gabbai- gabban nashi da ya alwala dole ya zama mu'awwal Mm. musamman saboda sauran ah, siyakin da muka ji a baya sun kawo shi ba tare da wannan lafazin ba na wa iyyakum